Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci a yanzu kuma za a kalli tafsirin alkur'ani mai girma wanda zakir MS Ali Young Sheikh Zari yake gabatarwa a majalisin shi da ke Sayarot Sabon Layi Tudun Wada Zari a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Alaramma malam Mukaffam yake ja masa baki kuma za a ci gaba da samun wannan tafsiri da sauran karatuttukan Young Sheikh ta hanyar Facebook a shafin garkuwar makarantar Zazzau tafsiri ne da rukunin makarantun Professors International Group of Schools da Center for Islamic Enlightenment na Islamic University of Nigeria suka yi haɗin gwiwa wurin ɗaukar nauyin kawo muku. Akaramakallah, bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وكماله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له خلق المخلوقات وقدر أقواتها وأجالها بقوله كن واصطفى لهم الدين الحق شهد بنفسه بالألوهية والربوبية وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة أولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد الخلق على أنفسه بقوله ألست بربكم قالوا بلى فشهدوا على أنه ربهم أصلي وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائما بين المتلازمين إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن صحابته الأطهار الأبرار وخلفاء العظمى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد اخواني في الله المستمعين والمستمعات اقدم لكم تحية الاسلامية المباركة الميمونة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa musulmi masu sauraron mu a wannan lokaci mai albarka bakanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai tamban albarka wanda idan ban manta ba jiya sun tsaya aya ta tamanin da uku a yau kuma za mu tashi inda Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wai tsakar zani saƙa bani isra'ila wanda zai haƙuri yan uwa musulmai sun ji bayani akan wannan aya da yin kwana uku insha Allah a yau za mu ƙara kawo wannan aya bi iznillahi Allah subhanahu wa ta'ala muka ji alkawarin da da su banu Isra'ila ya ce wa yi tsakar zuwa misaƙa banu Isra'ila la ta abudu na illallah wa bil walidain ihsana Allah ya ce yayin da muka dawo alkawarin banu Isra'ila cewa Allah ya ce la ta abudu na illallah kada ku bauta ma wani sai dai Allah to wannan alkawari da Allah ya yi da su wannan misaq da Allah ya da su Allah yana yi da su kasu bauta mu sai Allah Allah ya ce wabil walidain ihsana iyaye kuma kyautata musu saboda haka muka ji bayani akan haka sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa zil qurba makusanta a kyautata musu to idan dai ba manta ba jiya za mu bayani akan wannan wasu ƙoƙarin lokaci halinsa a yau za mu tashi kuma daga inda muke Allah ya ce wa zil qurba makusanta ka dinga kyautata musu kila magusancinka ba yi da dukiya amma yana da ɗa to ɗan nan nashi kuma yana so ya sa shi a makaranta ba yi da iko ba kuɗi to kai sai ka taimaka masa ka sa ɗan shi a makaranta kana biyan mishi kuɗin makaranta ka ka kyautata mishi zai dinga jin daɗi ko kuma ba yi da wani abin yana kunya ya tambaye ka amma kai sai ka kana ba yi da shi ka bashi to da wani in bai wani abu zai iya tambayan ka ko mene ne sai ce a aiwa ne shi yi min kaza lokacin da nake faman kaza amma Allah ya sami shi min kaza kaga zai dinga jin daɗin haɗan ka zai kuma dinga jin daɗi to kaga me saboda me yasa saboda ka sada zumunci in ma ba ka da dukiya ka ziyarce shi ka kai mishi ziyara ka gaishe shi a wannan ina gana ina gajiya kaza in ba ka da dukiya kenan to in ma ba ka da daman wannan sai ka dinga faɗa mishi magana mai daɗi don manzon Allah ya ce wa li kalmatin ɗayibi sadaqatin magana mai daɗi sadaka ne to kai ma sai ka faɗa mishi magana mai daɗi wanda ta dace ba ka dinga mishi tsawa tsawa ba a ka mishi magana mai daɗi in baka samu ziyartar shi ba kenan to kaga to wannan ziyartar da kai ziyara musamman makosa ya kasance shine maganin wani shari makiya na masa da in kidnapping ne menene in dai kana sa zumunci wannan abun ba zai taɓa samun ka ba saboda mene ka bi umarnin Allah in kila an ce maka ne a yau za a zo a maka kaza to ka gani sai ka sa kana sa zumunci kaga da farko dai ka bi umarnin Allah to kaga ko wani abu zai faru da kai makusantan ka ma Allah zai iya ba su ikon za su iya sa ba za a taɓa ka ba kamar misali shi ne kamar yadda ya faru da da muka jiya da ya faru a nan gari cewa an yi wani mutum alhaji ne yana da dukiya mutumin nan to sai ya kasance ba dukiyar shi na banza ba ne a'a yana ba da sadaka kuma sannan yana ziyartar makosan shi to kaga suna jin daɗi yana alhaji na dukiyar shi yana ɗan babba su saniya ma kawai yakan yanka saniya musamman ya yanka a rarraba makosan shi da yan layin to sai suna jin daɗin wannan kyautatawan da yake musu to kai ana cikin haka sai wata rana mutanen banza suka shigo gidan shi a sai da zai ga cewa saboda yana kyautata musu sai kuma wani lada ne limami sai ga inda ba a za su shiga cikin gidan shi kuma ya lura cewa mutumin nan mutumin kirki ne yana da yabon umarnin Allah yana sa da zumunci ina yin sadaka da kuɗinsa kuma shi ba zaman kuɗi kawai yake yin haka nan ba a yana rarrabawa yana yin sadaka a to sai ya gane cewa sai su ko suna so su kashe shi ne sai wannan limamin ya je masallaci ya kira sallah yana kiran sallah kuma sai ya ce to saboda haka jama'a ku zo ku taimake wani alhaji wani a gidan shi faga 'yan mutanen banza za su shigo gidan shi tunda ya ga shi ba zai iya shi kadai ba kowa ya ji layin aka jijji a wani ya kaza da kaza sai makocin shi dama yana kyautata makocin shi sai limamin ya ce ta bayan kofa kaza in ta gaban kofa ne in ta bayan kofa ne in ta lungu ne suke so su sako su kashe shi duk dai ya faɗa can da ya gansu su baya tsoron ma wai su dawo su su kashe shi su zo masallacin saboda ne ya saukar da nashi nan saboda yana kyautata musu da baya musu wannan da zan zai fito har ya ce a za a taimake shi sai ce fine a gamawa da shi tun da ba ya kyautata mu kowa amma tun da yana kyautatawa lada ne sadaukar da kanshi wanda ma shi ya a zo a taimaki wancan wanda su zo su shigo masallacin shi su kashe akan a kashe wannan alhaji saboda yana kyautata musu to kawai a lokacin kuma sai wani wanzami ya ji aka wanzamin nan ko da ya zaka dama ya ci maganin bindiga ta habban da za a musu ba ta shige shi ba ko yana da wata 'yan bindiga ita na shi ba abin da take yi za ta da ya kara tsim amma ba abin da take yi ya ɗauko ta kai sai harba yana harba kuma suka fara harba nasu suna ta harba mishi ba abin da yake yi su kuma suna so sai sun shigo gidan wannan alhajin da ya kashe shi alhajin nan ko shi da ya ji ta kofar da suke ya kukkulle ɗakin shi ko ina sai ya buɗe ƙofa ya kulle ya fita yi gidan maƙocin shi da baya kyauta ta maƙocin shi maƙocin shi zai buɗe mishi ɗaki zai buɗe mishi ƙofa zai ce ka je can su gama da kai wallahi kai da kake mana ba ka tunawa da abubuwan da kake mana gashi kana da shi ka kiba mutane ba zai kyauta ta mishi ba zai buɗe mishi ba amma ya buɗe mishi gidan shi shi ya shiga ya sa iyalan shi a baya shi kuma shi da iyalan suka tsaya a gaba wannan su an fara kashe su akan shi kafin a je a kashe shi kaga da baya kyautata musu za su mu shaka za su mu shaka ba shi kuma wannan wanzamin da ya tawo bindigan shi ba abin ita take yi dama ita ba ta cin mutane suna gudu yana biyo su suna gudu yana kora su ba su a taba shi shin da yana kawai ta musu ka gani suna hagun su haka ai ya koma da su dadi da kansu suka gudu ka gani nan Allah ya tsare shi ba Allah ya tsare shi su ma ba su taimake shi ba sun taimake shi to da a ce baya kyautata musu wa zai mishi haka a ranar nan zai zo kira sallah ba zai kira sallah ba kuma zai ci a zo a taimake shi ka gani kuma da da a ce ba ki wata sawa nan za mu zai iya sadaukarwa har yanzu duk ba abin da zai faru amma saboda yana kyauta ta musu su Allah ya sa to Allah ya ce zai kiyaye shi ka gani to da ka Allah ya ce wa bizul umma wa zul umma makusanta su ma din ka sada zumunci in ba ka da in ka sada daga nan in kana dan wani abin ka wala ka ce to ga dan wannan ka gani in kuma ba ka da wannan ba ma ka da ikan tasowa to in ka gan ka dinga faɗa musu magana mai daɗi ka gani wanda Allah subhanahu wataala ya mutai ke in ma ba ka da ikon ke nan ake magana a ka gani to anan da Allah ce wa zulqul ba Allah ya ce da makusantanka ka sada zumunci kala ko ta imam ko ta biya ce a maganar Allah subhanahu wataala bil ihsan lil qurabati bisilati rahim kama sai a ci fi su bata kitan imam qurtabi ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da sada zumunci allah ya ce ka sada zumunci to allah ya umarce mu da wannan kamar yadda zai zo a cikin suratul kitan shine suratul muhammad kenan in mun zo insha allah a tafsiri za mu ji bayani akan sada zumunci nan da allah ya ce wa zulqurba to duk mun zo za mu ji cikakken bayani anan ruwan da Allah ya ce zul qurba muksanta su ma din ka kyautata muksantan ka faɗin Allah subhanahu wataala ya ce wa zul qurba to bayan Allah ya faɗa mana cewa wa zul qurba bayan Allah ya ce daga cikin alƙawarin da Allah ya yi na farko Allah ka bi Allah kakka sa wani a Allah Allah ɗaya ne na biyu ka kyautata ma iyaye na uku makusantan ka kana da makusanta to ka dinga kyautata musu to sannan kuma na hudu Allah ce walyata ma marayu maraya ka dinga kyautata masa in ba da mai basa ka dinga tausaya maraya kar ka ga maraya ba da mai shi ka dinga ɗaukar shi a cewa kai banza banza a shi kan shi son kama na maraya ka ji kana son ka na maraya wallahi kake samu to ka gani amma in kana kin shi don latin ka shiga wani guri samu ne matan da waye ne ba shi dama mahaifin shi shi ke ɗoyin da shi shi zai sa shi a makaranta shi zai ba shi kuɗin makaranta na abinci na mene na littattafai duk shi ke ɗaukar ɗoyin nan to yanzu kuma ya rasu ko kila mahaifin shi ma tana da kuɗi to shi da mahaifin na shi duka sun rasu ba mai ba shi ko kuma tunda ka gan shi to sai ka tabbatar ma maraya ne sai kuma kana da iko za ka iya ka sa shi a ayanka kawai kamar da shi kamar ɗanka ka ce to da shagaɗi kaza da kaza da kaza ya ce zai dinga nuna wani ƙiyayya ko wani abin to ka ɗauke shi a maimakon kamar ɗanka yana zonawa a cikin yayanka ya ci abinci ka kai shi makaranta tare da yayanka za su zo neman kuɗin makaranta ka ba su a tare ba ka nuna bambanci ka nuna wannan ayi shi wa'annan ne yayanka wa'annan ba yayanka ba ka nuna duka kamar yayanka ne kana musu komai wannan in yace yana bukatan yace yana son kaza an ce abu kaza tsari za a bashi wannan ma ba zai nuna bambanci ba to ka wannan samun lada kake a mun fa ubangiji wannan kyautata wanda kace ma magaya lada kake samu to imam qurtubi yace ma'ana dai anan da Allah subhanahu wataala yace wallata ma imam qurtubi yace ana nufin cewa azumatu billati tauta samun magaya kana tauta sa mishi walhassi an kafalatihi da kwaɗayi bisa ga renon maraya kana kwaɗayin renon maraya kaga maraya sai kana kwaɗayin ka renon shi in ji imam ƙunsar ya ce walhassi an kafalatihi wa hibzu malihi kamar ya sa a fifi suratun nisa'i da kiyaye mishi dukiyar shi kamar yadda zai zo a cikin suratun nisa'i in mun zo bi iznillahi cewa kwaɗayin renon maraya kana kwaɗayin ka renon maraya da kuma kwadaitarwa kai waɗin sannan kuma bayan haka sannan kuma duk bayani akan da cin mishi kuɗi kana cin yawan magana kuɗi duka mun zo a kan wallata maɗina in zo ji suratun nisa'i za mu ji cikakken bayani da suratun nisa'i Allah ya faɗa haka duk wanda ke cin magana kuɗi shi ba a baka kuɗin maraya ba ko an baka an baka kuɗin maraya mahaifin shi zai rasu kila ya baka da ka ba shi kaza ka zo ka ce ai za ka yi za ka yi za ka yi tun ma bai gama ka ce duka za ka yi sai da mahaifin ya rasu ba mahaifiyar ka zama wanda zai ce maka in ba a'a suka durmushe mishi kan kuɗi yago ya ce yana jin yunwa ka ce je ka bara yago kuma wawan shi ya bashi arziki ya ce ka bashi zai ce maka je ka bara yago ya hala idan ya ce bai samu ba sai ka ce ka zo na da yunwa to ka gani zai ga 'ya'yanka suna ci in ma ba ka da 'ya'ya zai ga kai kana ci ka durmushe mishi kan zuciya ka lamushe shi kaga ka ki bashi abinsa ka wannan kana facin wuta ne har ba suna cewa yana cin wuta balbal ko Allah ma faɗa a cikin alƙur'ani yace innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira kaga kana cimma maraya kuɗin dukiyar shi in ma gida ne kai gidanka kuma ne mahaifin shi abin mishi gida lafiyayye ga abinci ga komai sai ka je kai ka zo na a wannan gidan kai kuma zai shiga ka ce zai zo na can ba cuce shi wajen Allah ka cuce shi ai wannan mahaifin ya ce ka bashi tun ma bai zama ba ka ce duk za ka yi duk za ka yi ka je ka sa amana kuma ba ka dukiyar shi in ma garkin abubuwa ne ya ce to ga wannan ka je ka siyar ka samu kuɗin abinci da za ka dinga bashi ka ce to za ka yi to kuma yawo yanzu ya zo kuma ka sa'a ka ki ba shi abinsa ka gani baka bi umarnin mahaifinsa ba ka gani ko ma ba ba shi ba ka dinga tosaya mishi lalala ka dinga samu abin ubangiji renan shi ma lalala ka dinga samu maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kafilin latini lahu auli gairihi ana wa huwa ka hatayi fi jannati wa shaga bi sababati wal yusra Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace me renan maraya wanda yake renan maraya lahu marayan nasa ne ko ma marayan ba nashi bane to Allah ce ana wa huwa ni da wannan marayan ni da wannan wanda yake renan marayan nan ka hatan fi jannati haka muke a janna wa shaga bi sababati wal yusra zan Allah ya nuna sababa da wasu ya ce aka nake kaga cewa muna tare kenan duk wanda yake renon maza duk mazan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga renon maza ma kadai kaga sai ka samu wani albarka ma kai da mazan Allah kaga shi kenan to mazan Allah sai duk wanda ke renon maza ya muna tare da shi inji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka faran saboda haka kwaɗayin renon maza ya lalata ka samu in kuma kama rene shi baka nuna bambanci ba kaka dinga nuna shi shi shi kaza shi kaza ka ta ku mishi ka ta ku gami a'a kana kyauta ta mishi kana tausaya mishi to ka ba ka za ka dinga samun lada a gurin ubangiji ma to ka gani yanzu Allah ya ce a yau cewa man dan mai cima wa kauman alayi kitsa cikin sai ka bi kitsa cikin shaitan ba wannan yanzu Allah ya ce in dai magaya ya zo na aka sa farantin abinci in dai maraya yana wurin nan to shi ɗin bai sai ya zo wannan wurin ba in ka mai da shi kamar ɗanka ne yana cikin ƴaƴanka to sai kuka ce kuna jin yunwa aka zuba abinci to in maraya ya zo gurin to shi ɗin fa bai isa ya zo wannan gurin kwanan naku na abinci ba bai taɓa iya zuwa ba saboda wannan maraya ka gani maraya kenan ka gani har to daga ومن الله صلى الله عليه وسلم يتي من دم يتيما حتى يغنيه الله عز وجل وتغده ذنوبه البتة إلا أن يعمل عمل الله يغفر ran Allah ce duk wanda ya rena maraya har ya arziki ya yi dukiya to ka wannan an gama manzon Allah ce Allah zai gafarta mashi zunubin su ga baki ɗaya kaf albatata yanke sai dai har in ka aikata aikin da za a gafarta maka wa amma duk laifukan da za ka yi duka an yafe maka sai dai in kaman ko ka shirka da Allah rama wannan Allah ba ya yafewa in dai ba shi ka aikata ba ko wani aikin da ba a yafe ba duk abin da kai Allah ya yafe maka albatata yake taf in ka je na magaya har ya arziki kaman kila ka ga maraya ka tausaya mishi ka yi ka kai shi wurin aikin likitoci ana kai mishi karatu ya ilimi ya girma ya zama shi ma likita ya iya aiki likita to sai ana cikin haka aka biya shi albashi ana mishi ana biyan shi albashin na haka haka har yi arziki ya yi dukiya ya zama ma ya zama shi ne uga yana da yara a ƙasan shi wanda shi zai zai ma sa su ba lokaci yake su je yawan na arzikin dai to tun da waye a waye wannan abun ba kai ba ka sa shi a makarantar ka sa shi a makarantar likitanci har yi Allah ya sa ya sa ya samu abin da ake na mai arziki to duka zunubinka Allah sai ya gafarta maka shi gabaki daya shine ake nufi da albattata yanke tas sai an gafarta maka shi sai dai in faka ba ta aiki ka aikata aikin da Allah zai gafarta maka amma da in dai baka irin wannan ayyukan ba duka zunubanka Allah ya gama gafarta maka su ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa man kana lahu sanasa banatin aw salasi ikhwatin fa awfaqa ilayhinna wa asana ilayhinna hatta ya mutuna au ya binna shi ma dai kufirat lahu zunubuhu albatata illa an ya'mal amalan la yaghfar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake da mata yara ne ya haifi yara mata yara mata da haifi ba nashi ne na cikin sa ne shi ya haife su to nan yara nashi mata su uku inda yana kyautata musu yana kyautata musu har suka rasu ko suka yi aure suka je gidan mijinsu ma ya kyautata musu kai ne ka musu kayan wannan ka musu wannan ka musu wannan kuma ya'yanka ne dama wannan an san naka ne ka musu wannan kyautata har suka yi aure ko suka rasu kana ma kyautata musu zan Allah ya ce to Allah zai gafarta maka zunuban ka baki daya shi ma dan irin na magana nan albatata shi ma dan da illa an yi amal amalan lafa sai dai in ka je ka aikin da ba za ka gafarta maka amma ta suka zunuban ka Allah subhanahu wataala ya gafarta maka inji yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan kala rajulun to da manzon Allah ya ce haka sai wani mutum daga larabawan wa'anda aka shirya sai ce ya rasulullahi a wurin isnatan ne in kuma matan ba kai su uku ba fa in kuma su biyu ne fa manzon Allah ce ai a wurin isnatan ko su biyu ne zai in dai ka kyautata musu suka yi aure kwa suka rasu za a gafarta maka duka zunuban ka albattata duka illa an yi mala amala ya gaba sai dai ka aikata aikin da za a gafarta maka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka da wannan balagaban ya tambaye shi to saboda haka abin da ake nufi kenan a shari'a fa kenan domin a shari'a duk wanda kawai bayi da cewa mahaifi bayi da mahaifi shine kawai a baya in dai a shari'a ne ko kuma wa'anda ba yi da mahaifi ba yi da mahaifiya kaga da a ce mahaifin ba na amma mahaifin tana dukiya za su iya sa shi a makanta ko ta je tana da abin hawa ta sa shi abin hawa ta kai shi makanta ta ba da kuɗi da sa shi a makanta yana karatu za a za ta zo mishi bizitan ta mishi wannan karatu ba ta da ba yi da mahaifiya ba kuma da mahaifi kaga ba kowa na shi kenan ba yi da shi to a shari'a shi ake nufi da maraya amma ko a sulugga lugga kawai su mutumin da bai da ilimi jahili ne to shi ne kawai magaya ko ka kai emiratos ne in dai ba ilimi kai fa magaya ne ba ruwansu da wani abin kawai ai kai babanku mai kuɗi ne babanku alhari ne a yaji ko sai kana cewa kai a maka kaza a maka kaza kai a baka kaza yana maka a sai komai naka ka gama ko kana da ilimi mun ba ka da ilimi kai magaya ne ba ka zama magaya yadda wanda bayi da uba bayi da uba haka kai maka koma a lugga kenan kamar yadda wani mawaƙi ya faɗi ya ce ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب wani mawaƙi ya ce laisa yatima الذي قد مات والده maraya ba shi ne wanda mahaifin shi ya rasu ba a a inna latin wa lallai dai magaya shi ne timal ilmi magayin ilmi wal adabu kuma ladabu shi ne ladabi inda ba ka da ladabi sai fa magaya ne in ma baban ka yana nan yana da zuciya kai fa magaya ne saboda me yasa saboda ba ilmi ba ladabi in ba kai shi makaranta zai gane girman ka to ka gani duk dukiyanka ka zama cewa ba amfani ka zama magaya kenan tun da dai ba amfanin dukiyar naka ha dukiya to washe ka kai shi makanta to ka kale shi a makan ka kale shi a gida iyaka kai dai sai dai ka bashi abu ka bashi abu ya ci ya ci ya ci ya ci kuma gashi baya mai aikata baya zuwa makaranta to kaga ba amfanin kuɗin naka kenan kamar ya zama magana kenan a wanda yake zuwa makaranta ko ba yi da mahaifi ko ba yi da mahaifiya ba magana bane shi in dai kana zuwa makaranta kana da ilimi kana da ladabi amma in baka da ilimi baka da ladabi ko kana da iyaye fa kai magana kawai a cewa lura kenan amma a shiga duk wanda baya da mahaifi kawai shine magana to sannan dai daga cikin alƙawarin dai da Allah subhanahu wataala yayi da su banu isra'ila Allah ya ce sannan baka wal masakin miskini a kyautata mishi bawan Allah na aka kyautata wa miskini kaka ga cewa shi ka raina shi kai mai kuɗi shi ba da shi ka ba shi shi maɗin ya zo nema abun ka sai ka ba shi domin shi miskini shi fa ba yi da na yau ba shi ne kawai yake da shi bai san na gobe ba ba da na gobe ba da na jibe bai san yadda za ta kare ba sai abin za ta kasance ta kagani in yanzu ya je ya roka an bashi ko kuma ya je ya ce a kawo mishi abinci don Allah sai aka kyautata mishi ko ila makusantan su suna da shi sai suka kawo mishi to sun kawo mishi wannan abincin ya ci kaga ya ci nawa kenan ko ba cin yawa zai yi ba tun da ya san cewa na anjima fa da za a samu na anjima gida shi bai da na safe bai da na rana bai da na dare sai aka kawo mishi zai zai kokarin ya cinye zai kokarin ya cinye ba zai maneji in ya siyo da yanzu da safe sai jira da rana ya kaga ci da dau kuma an Allah ya rubuta aka samu to shikin shine ko yake da shi kamar yadda mai ziya ya ta'arifin shi yace kuto mai shi ma zai ki kuto mai ne shi mamallakin abincin yau ne kawai bayi da na gobe bai sai da gobe za ta yi ba tv ga ta tabbata wannan ba shi kaban bayan shi to yawo ya nemi abun ka ba shi abin da kake da shi ka bashi in ma ba ka da shi a jiya zan kudin abin da zai siyan sai ka mika mishi in ka san zai siya abincin da zai za a ci ha a ci zai safa rana dare ka sani to ka kyautata mishi ka bashi in ma shi kawai kake da shi in kuma kana da ma shi a ajiye sai ka ɗauko ka ce to ga wannan na can ka ci ka ban ta kyautata mishi ko in kai wannan kana da lada abin Allah tun da Allah ya umarta rayuwar wal masakin miskinai su ma don a kyautata wa miskini an abi hurairah ta awaito da abi hurairah kala yace yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'i ala al-ammalati wal miskini kal mujahid fi sabilillah cewa abu hurairah yace ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya kasance yake mai ciyar da gauwa yake mai ɗaukan nauyin gauwa ila gauwa ce ba ta da miji ko kuma mijin ta su to kai kuma kakka biya ma al'amarin mata ka zo ka ɗauke ta kana ne cewa kana ce da ita kai fisa billahi in mata ka za ta ce ai kana ne wanta ne kawai kana ne wanta ne a kakka biya mata in ka biya ta ita sai ka samu wannan ladan kake ne bikina ya kuma sai ka ce a kuma ka ne sai ka kale ta duk ladan nan da za ka yi fa ba kan ladan na ga shage ta in ta ce ma neman ta kake yi mata banza kai ai ladan za ka samu to Allah kuma sai ba ka ladan da kake nema kawai in kana ne mata haka ko kuma miskini ma ko miskini ko miskini ka dauke ta kana ciyar da ita ba ta da shi ba ta da yau ba ta da shi ita kwata-kwata to sai ka dauke ta ita waɗin kamar ƴaƴarka kana bata in za a ci abinci ta kawo farantin ta yadda kowa ke kawo waya sa na shi kwana ta waɗin ta sa ta kwana an sa mata ta ɗauke kowa ya ci na rana ta sa ta kowa ya sa nata an sa tuka bane wanda ta gaba aikata wannan za ka sami lada a kun Allah subhanahu wa ta'ala za ka zama cewa kamar mai yaƙi ne a ba cikin sabilin lai in kana wani abu tuka bane ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji abin bai ga yabo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ƙulurin nasu suna to bayan mun ji cewa Allah ya ce miskini a kyautata mishi ya nema ka ba shi in ba ka da shi kuma shi magana mai daɗi ko ka ce gaskiya ba ka da shi yanzu ko mai irin na manzan Allah shi yake cewa a bi shi ba shi to ka zan kama sai ka ce to bi ni ba shi ko kuma ka ce yanzu ba ka da shi in ka samu za ka kawo mishi in ma ka ma san ɗan layin ku ne a sai ka kai mishi ma ko ka kai mishi ma buhun shi ya shi kiya ɗaya yake ma bukata wanda zai ma ne yanzu ko kuma sai ka kai mishi buhun shi ba zai ji daɗi ba zai ji daɗi in yana bukata a sai ce kai a a gun alhaji ne kila ma kama fakiri ne ai shi fakiri shi yana da na yau yana da na gobe yana da na jibi yana da gata ka gani shi shi dai biki ya fi fakiri ne shi shi ne ko yake da shi amma shi talaka yana da nau yana da na gobe to shi kila yana bukatar dan tiya ɗaya ne to kawa shi zai dinga ce maka ai alhaji alhaji tunda kawa shi ne kaga zai ji daɗi kenan shi yana tunanin cewa ba ka iya ba shi wannan ba kuma sai mamaki kawa ba shi wanda ya fi tiya ma ɗin kaga zai ji daɗi kenan kaga Allah ya ci wani miskini miskini a kyautata wa miskini in ya nema abun ka ba shi kuma bai nema ba kaga yana neman yana wahala ya je shi in ko kana shi da yan farantin sa kai kuma sai ka bashi in ma kudin siyan ne ka bashi ko kuma in kana shi ka dauko ka bashi shine ka kyautata wa miskini kuma sai ka samu lada a gurin ubangiji saboda Allah ya ce ayi kai kuma ka yi sai ka samu ladan ubangiji saboda ka bi umarnin Allah subhanahu wata'ala da yake aika ma ka aikata amma da ka ki ka gan shi yana bukata yaro ka ki kaga ba fa ladan da zaka samu ba ladan da zaka samu ubangiji da Allah ce wani miskini na wani misakini da miskinai kan ya ka dinga kyautata musu Allah ya ce wa ƙururin na husna mutane kuma ka dinga faɗa musu kyawawan zance ka yi na musu tsawa ko dalla can jibe shi kai faɗa mishi magana mai daɗi magana mai daɗi za ka dinga faɗa musu ƙururin nasi husna Allah ce magana mai daɗi za ka dinga faɗa musu ba kila mutum ma ko kila kafiri ne kila ma kristan ne to kai kuma kana so ne waye ba addinin ka ka zo kana mishi tsawa wallahi in baka ba addini ba za ka sani kai sai ce to bara abun ba sai yana maka shi ma dan za ka mishi zafi ne amma an kana bin shi hankali ka wani addin nan akwai fadadi kana in zai shaka ka har yanzu yayi amma ka zo kana mishi tsawa ko ka kai kana da ƙarfi ka ce sai kuma ma ka a to zai ce a to fasa shi maɗan ba zai ruwa ka yi kai da shi kuwa kan gari ya ce ya ki amma kana mishi hankali kana faɗa mishi kyawawan zance haka haka haka haka za a zo har gari addinin ka kaga in ma ba addinin ka bane in kuma abun banza yake yi haka haka za a zo ma ya daina abun banza nan da yake to kaga kana faɗa mishi magana mai daɗi kenan da Allah ya ce qul lin nas husna to anan husna haka Isa bin Umar husuna ya karanta an shiga kira a kenan shi bayan da muka sawa da cewa kululin nasi husna a shi sai ce kululin nasi husuna ya ce idan ka zama mai saka zani ya yi isra'ila la ta budu na yalla Allah wa bilwali dai ne ya yi zana wa zilkuba wal yatama wal masaki wa zilkuba wal yatama wal masaki ne wa kululin nasi husna shi ce husna bayan yadda muka saba ƙulu lin nati husnan wa qimu salata wa atu zakat sai mata don ma yace husna wannan hawan din kenan malam isa bin umar kenan aka karanta shi qalibin juwayt malam ibn juwayt ya ce ƙulu lin nati da Allah ya ce ƙulu lin nati suna bi ma'ana ƙulu lin nati sidqan fada mutane sidqan ake nufi ku fada mutane gaskiya shi amurka muhammadin sallallahu alaihi wasallam faɗa musu kyawawan zance a cikin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa musu abin da manzon Allah ya ce a Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza to kana faɗa musu wannan kyawawan zancen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qulu lin nasi husna faɗa mutane kyawawan zance da Allah subhanahu wa ta'ala saboda kakka zo kana mutum tsawa kala sauri mana sauri ya ce abin da Allah yake nufi shine muhukun bil ma'rufi wal hukum an munkar ku umarce su da abin da abin da ya kamata kuma ku ana son shaga abin ki Allah ya umarni da ai kaza sai ka umarce su Allah ya hana ai kaza sai ka hana su kaga shine ka umkai abin da Allah subhanahu wataala ya ce qulu lin nas husna ka faɗa kyawawan zance ka zo kana faɗin kaza kaza kaza kaza kaza kaza a'a ko ɗanka ne yake maka laifi ha shi shi ɗan hashi ɗan yana jin nasiya in ka ɗaya yana yana yin shi ɗan ciwa ne ne ba zai shi ɗan ki zan shi ba to ka zo kana mishi faɗa wai kai dan kaza kazanka ba kare na ba ne dan kaza kazanka a'a sai dai ka gama wallahi washi zai sa yanzu na gama ka ga ɗaya ci gaba sai ka dinga tunanin wannan ya tsanki ya shi ɗani ne ka rasa me za ka mishi ka zama mishi masifa ka zane shi ka mishi wannan ba shi zai sa kuma ba saboda me yasa kaki kaki mishi mene nasiha amma ka mishi nasiha ka ce a'a wani so mana ko babanka ne ka mishi laifi ka mishi laifi shi ma din mahaifinka sai zo ya ce da maka magana ta zafi zafi sai tafi ka baka zanka kai dan kaza daga haka haka kalle ka zage shi da kanka zaka zo kana da nashina a gani ko ka je ka furta magana da bata dace ba ko ka ci katsi ne mishi kaga wannan da zan zaka zo kana da dama kai kai da yawo kai kai yake ka gani da ba ka yaka ba to ka dinga mishi nasiya ka dinga cewa a sai yaron baba har wannan abin da kake bai kamata ba abu kada kamata kai a kawai da za ka yi kenan ba ka zo kana mai abu tsatsawa tsatsawa ba wallahi in bai kaza za ka mishi kaza sai ka gama sai zai dinga yi in ya gaba ka nan tun da kai za ka mishi musifa sai ya ci gaba dai amma an ka mishi nasiha ka mishi nasiha to koyi da kanshi ma ko ba ka nan ko kana nan zai aikata aikin da kake so saboda nisa saboda ka aika mishi nasiha kuma ya fahimci wannan nasiha amma ka zo kana mai abu musifa ko matar ka ce ma ta maka laifi kakka zo gaban mutane kana mata wazifa ila mata zo kofar gida ne ko ga mutane nan san zona na da ce to wance kin na kayya hauka ne yau sai kin gane kaza wallahi sai kin gane kai ta mata wazifa a to a lokacin ila ma wasu za su dinga ganin girmanta daga nan sai su ce ko ashe ma mijinta abin da yake mata kenan a'a sai ka kale ta in ila ta fita ne ba tare da ka ce ta fita ba ta dawo sai ka ce mata ta shigo ko kuma sai ka ma kira ta tana ma ɗakin kan sai ka kira ta ka keɓance da ita kuma kai ya za su jima ko wani ya ji ka keɓance ta ka ce hawa wanci sai za ki ki haka sai ki naka to ne za ki kaza ka mata nasiya to da wannan sai ta ɗau nasiyan ka amma ka zo gaban mutane kana mata tana mata ƙila ma tana jin kunyan mutane su ga cewa ashe ma ba ta da wani abu ita waɗan haka kan har sai ko ma ta ƙaryata ka abin mutanen tun da cewa ta ga kai ma kana so ko lakantar da ita kaban sai ka bar yan kaki banta kai da ita sai ka faɗa mata gashi ga abin difa kaban ko cewa ne ko mijinki ne ki ka ce miki abu kaza sai ki kai cike da shi dikinki to sai ki ce ba za ki zo ki ce wallahi ne in bakan wallahi za ka gane ne ba mutum ko yan wata shi sai ni ne sai ka zo da ikin don na ce kamar kaki a'a sai ni ya zo gida sai da ce wani kai na fa shugaban kasa na kai na mijina to in bakan buwa zai mun sai ta keɓe ta ce kaza abu kaza na ga wanta an mata gila ma kayan sallah ne ta ce mata yaƙi daidai da ita kuma ga sallah ta kusa yaƙi to sai ta kira shi a'a kaga dai kai kana ka sai za ka makan kanka kayan sallah ni kuma fa in ta mishi nasiya ne za ta mishi cewa ta lallaba ta lallaba shi a ƙarƙi zai ce to an ji shi kenan ka gani amma ta zo ta buɗe shi da faɗa shi ma ɗin ta buɗe shi da faɗa zai ce shi ma ɗin zai mata ne tun da ma shi ne a samanta ka gani ta ga mishi sai sai an ma ta kawo mishi sai ya ce to an fasa ka gani amma ta keɓance ta ce kaza wance wance wance kuma ga mu ɗaya amma ni ba an ba zai iya jin da iya ce to shi kenan to ka gani to shi ne ka faɗa magana mai daɗi shi ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce tsuruyin na shi shi ma Allah ya ce ku faɗa mutane kyawawan zance magana mai kyau za ku dinga faɗa mutane ba magana banza ba mutum ma an ka faɗa mishi magana banza sai ki aikata abin da kake so saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce qulu lin nasi husna ku faɗa mutane zance mai daɗi da Allah subhanahu wataala ka dinga mutane tsatsa tsatsa domin Allah ma ya ce manzon Allah utu ila sabila rabbika bil hikmati wal mu'izati hasana ba da tsatsa ai manzo Allah shi ba da tsatsa yake kira mutane ba da tsatsa ne to amma zai bi sai da ke zama su tawatsa a musu amma yana musu hankali ku na kaza ku na kaza Allah ya ce ai kaza Allah ya ce ai kaza har ma suna wa manzo Allah izgilanci amma manzo Allah kai ke musu ba musu tsaya ce kai in ce yi ku ce yi ku zo kuna mun kaza a'a manzo Allah su ce eh manzo Allah eh da zama ma su ce ƙarya ne sai abu kaza zai musu yarda da ya su ce ai shi ma ƙarya ne abu kaza ne ka gani sun gani na mazan Allah sun mazan Allah ce ya ce su ce ya ce abu kaza ba su ce kaza to ka gani da manzo Allah aka da yake hakuri da su har suka zo suka bi kagan da a ce ko baya mun haka da tsatsa yake mun su ma sai su dinga nuna cewa sun fa wallahi ba za su yawa tunda ma ile in sun ma abu ana cewa da musu tsa a to manzo Allah yana musu da hikima da hikima kuyi kuyi abu kaza ku bar kaza kuyi kaza ku bar kaza to haka da yake musu sai suna jin daɗi su ma sai suna bi amma da a ce da tsawon zan Allah ya musu tato da ko ba wani zai kowa shi ma zai dinga nuna to in dai tsawon ne shi ma dan shi zai kyan shi zai kyan kaza da kaza zan Allah sai yana musu hankali hankali har suka zo suka to kala talha talha bin umar ya ce wato liyata na ce ma da innaka rajulun yastawi indaka nasin lahu ahwa muktalifatin wa ana rajulun fi hiddatin fa qul lahum بعد القول الغليظ قال آه لا تفعل يقول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا cewa an wato daga talha bin umar ya ce na ce ma da cewa kai mutane ma'abota son zuciya suna taruwa a gurinka suna wannan su zo wa'annan su zo ma'abota kuma son zuciya ya ce ha ai kale su aini bi shikkatan an tsarani ne ina da shi duk wanda ya mun ba abin da ba daidai ba na buga mishi tsawa shi a tsanin Allah ɗaya ne ana kare su sai nake musu sai ta la haula wala quwwata to an kake musu yace ai tsace musu akan hakan sai ce a la tafal kare na ka Allah ya ce no qulu lin nas husna ka faɗa mutane kyawun zance kama sai ka kira su ka ce abu kaza da kai ba aka bane mutum in ma gaban mutane yake yana yin wani abu kuskure kuma kana cewa kai wane Allah bai ce maka ce kai to a lokacin da zai iya jan haushi zai iya ma wasu ka kana na cewa magana shi ƙarya ne ka same shi mana a lokacin sai ka ce mishi ba haka wani amma ga mutane kila yana so yi wani ma girma ne ka gani sai a gaban mutane ka kunyata shi da iya jan haushi in ma ka kan wani gone han kaɗo kai ƙasa a ce ku shage shawo ka yake yi ka gani ba zai so a mishi kawa amma sai ya kama sai zai tafi sai ka ce a wani ina so in magana da kai kai ka kwanta kace wani amule da kaza da kaza da kace gaskiya ba ka wani yace to yaya ne sai mishi kaza ne da kaza to zai zai dau gyaza amma ka zo kana mishi wazifa a gaban mutane ba zai bi ka ba sai ma shari ka ne kaga ka faɗa mishi magana mai daɗi ka sa in mishi ka mishi magana shi kare to zai bi ya ba abin da kake cewa kaga ka kyautata magana ka kenan ka mishi magana tsantsawa tsantsawa ba zama annabi sallallahu alaihi wasallam أقول تدعو الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله صلى الله عليه وسلم يتيم سيدتنا عائشة لا تكوني فحاشتك كترون الفاشا domin cewa wannan alfashan ta ce ya kasance mutum ne a kuda zai zama mutum ne mummunan mutum wannan alfashan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama da a fitan bil gafilin kamar yadda ya zo a cikin tambihul gafilin wanda da zo a cikin dabiyan gafilin shine ja a nafarun wasu mutane ne in bayan Allah daga cikin yahudawa suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mutanen kiki sai suka ce a assalamu alaika irin assalamu alaika a a su ba ka suka ce ba assalamu alaika ba sai assalamu ba sai suka ce assalamu alaika cewa wai kibiya ta tabbata ne kai a lokacin kuma ma'ana ta assalamu alaikum shi ma ɗin ya musu da fara ayyana suka ce a assalamu alaikum irin ba su yi wa yan nan shi sai manzon Allah ba su san ya gane ba sai ce awa alaikum kuma gare ku kai manzon Allah ya kale su abin da yake musu kenan sai da tuna Aisha ko bata kale su ba shi ta ce musu wa alaikum wa samu wallahi anatu inuwan Allah ta tabbata gare ku kuma din da wannan kibiyar da kuka ce ta tabbata a gare ku da inuwan Allah a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ya Aisha inna Allah yuhibbu rifqa fi amri kullihi Allah yana son tautasawa a dukkan al'amari kale su ba dai sun yi ba kale su ki tausa musu Allah yana son tausaya wa mutum da tausasawa a dukkan kowane al'amari sai ci ya ga sulle ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shin baka ji abin da suka ce wani ka faji assalamu alaikum suka ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a naji ai na ce wa alaikum bari kultu wa alaikum na ce musu ai su ma din wa alaikum koi ta ce sai ta shigo da kin nan Allah ya ce ya ce musu alaikum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha man uti hazuhu min rizq fakatu bi hazuhu ta dunya wal akhirah ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه في الدنيا والآخرة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata ta Aisha duk wanda Allah ya bashi rabon shi a duniya in Allah ya bashi rabo yana ya kasance yana mai tausasawa yana mai rausasa abu to Allah subhanahu wataala ko ya bashi rabon shi a duniya da lahira amma ko duk wanda Allah ya haramta mishi rabansa ya haramta mishi cewa kaza da kaza bai da haƙuri kai kai kai a tafi kada harama hazu na duniya da lahira Allah ya haramta mishi gaban shi a duniya da lahira da Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sai da tana Aisha ila aka ce to a rada bin nasi Allah ya ce ululin nasi aka ce a rada bin nasi abinda ake nufi da mutane Allah ya ce nasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana nufin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi ake nufi da nasan anan faɗa wa manzon Allah kyawawan zance in manzon Allah ake nufi ji wasu malaman suka ce a bada bin nasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka qaulihi ta'ala annasu dunan nas ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala ibrahim alkitab wa hikma wa atainahum mulkan azim kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ma Allah ya ce annasu dunan nasa shin mutane suna sara alama to anan shin Allah da yake an nasu duniya nasu alama ata wa Allah min sani shin mutane suna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sala to anan gurin da Allah subhanahu wataala ce an nasu duniya nasa alama ata wa Allah min sani manzon Allah ake nufi shin suna mutane suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasara nasu anan manzon Allah ake nufi anan gurin kenan wannan aya ta abin da take nufi kenan fa qala qatada malan qatada yace qawluhu fadan Allah da Allah yace qulu lin nas husna yadullu ala anna hadha al ummati khudibat bi misl hadha al lafz fi sadaq al islam ثم نسختها بآيات اللسان وأما خبر عن بني إسرائيل فلا نسخ فيه da su bani Isra'ila mutane Allah Musa kenan cewa wannan zancen dai da Allah subhanahu wataala ya ce kululin nashi husna tun can can farkon musulunci Allah yana cin mazan Allah haka kafirai su mazan Allah wannan si wannan si wannan si wannan sai kuma kawai Allah dinga cin mazan Allah halai su ya rasulullahi halai su ka faɗa magana mai daɗi kan ka dinga musu magana haka ya rasulullahi halai su kawai duk abin da suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kale su shi Allah yake faɗa musu kaza manzo Allah yana kale su amma ko dai a ƙarshe ayoyin takobi suka zo suka sha wannan aya Allah ya ce utul mushrikina ai sojattun mu duk inda ko ga mushrikai ku kashe su amma da Allah ya ce wannan ba da ya ce ne a dinga kale su a kale su amma yanzu fa Allah ya ce ayan takobi kashe su lokacin mashirki na kafatan kama ga aitu mun kafa da inda kuka gansu kashe su suna shirka ne an je yaki ne ko ku kare su kowace magana suka ce manzo Allah suna so ai kaza ai kaza Allah sai ce ya gafilla kar ka yadda ka ƙi su kaga nan saboda abin yanzu ba fokan dama musulunci bane dama ana cikin abin ne ta lokacin da zai ta a fara an kai lokacin ta yanzu kuma aka fara yaki kuma haka ayoyi suka zo na takobi suka shashara wannan ayoyin yanzu to yakin su ba a yakan su yanzu ba to Allah subhanahu wataala ya ci bare mana dai daga cikin wayannan alƙawarwa Allah ya da su banu Isra'ila Allah subhanahu wataala ya ce wa yaqimu salata wa atu zakka ku tsayi da sallah kuma ku ba da zakka inji Allah subhanahu wataala to don gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa haƙimu salata a tsaye da sallah sallah abu ne mai mahimmanci duk wanda yi sallah in ta ya tsaye da sallah ne to kaga shi kenan fa ka tsaye da ita a littafin ka ma in dai aga cewa an duba littafin ka an duba sallan ka me da miyai aka duba ya yi sallah ya kaza ya kyautata dukkan sallolinka ko ma ba a duba su ba za a ce an ba shi tiket shiga ajin na kawai to da me yasa sallan shi ta yau amma ana budewa a an ga sallah to ne ne ku yayi kaza yayi sallah kif kif kif kai kai kai amma duka sallah ne kawai baka yi daidai ba mu littafin kai sa baka yi sallah daidai ba sallah ganin wannan an baka tiket kawai shiga wuta an baka can kwara kaga sallan ka bata gyaru ba amma in sallan ka ta yi daidai to kawai shi ke nan magana shiga aljanna za ka kaga kenan in kai wannan aikin amma ko in ka ki to wuta kawai direct za ka auka in dai sallan ka wata kyau ba sallan ka ta ɓaci an samu matsala hakan kakka zo kana sallah cip cip cip cip kun kana yin ta yadda ka gada ma ya tufa tufa ne ka yi ta yadda take sallan ka kakka ce za ka yi yan buga buge ka tsaye da ita saboda muhimmancin sallah ba abu ne mai muhimmanci ita da Allah ma zai farlanta ta ita ba a nan Allah ya farlanta ta ba ita sai da Allah ya sai da manzon Allah ya je gurin Allah sai Allah ya bashi sallah to ranar muhimmancin sallah fa sai da Allah ya haɗu da manzon Allah sai ya ce to ka sallah ka gane muhimmancin ta kuma a lokacin manzon Allah ya Isra'i da Mi'raji ne lokacin sai Allah ya bashi sallah to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan Isra'in da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare aka yi wannan Isra'i da shi lokacin da aka isra'i da manzon Allah lokacin da ta wani mala'ika jibril wani gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai gurin manzon Allah ya zo da buraka ta ce taguwa to wanda ita wannan buraka idanunta duk inda ta yango za ta sauka ila tana can zagaye ne sai idanta ya hango makka kafan da ko za a yi da tsirin a makka ba za a ce sai ta ta tafiya ta ta gudu ta ta gudu ta ta gudu kafin ta so a idanun ta yana hangowa kai kafan sai daga dum a gurin ta ce wannan buraka to a wannan burakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo da ita wanda kuma da manzon Allah sallallahu mala'ika jibril ya zo da wannan burakan sai ta nemi ya kai gaddama sai manzon Allah ya ga fillah ka ga wata ka hau sai ta nuna ita ita wa a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai malaika Jibril ya ce mata ma ya buwa in zaki biki mislahu ba wani wanda zai hauki kwatan kwatan shi shi din ne dai zai hauki ni ko ni kaina ma ba zan isa in haukewa akan wannan manzo Allah ne ke ke ta sai ta nasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam yana hawa wannan bugaka a tafiya da yakan shi mai hau ana tafiya ana tafiya ana tafiya tana hanguwa kai tana tsoro kafa kana hanguwa tana tsoro kafa suna tafiya annabawa ma suka gaggamu da manzon Allah suna ce assalamu alayka ya awwal assalamu alayka ya akhir assalamu alayka ya hash suna kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana tambaya wa'annan wane ne malaika gidi na ce wannan shine annabi wani suna gaisa suna ciwo da tafiya suna gaisa to a wanda ya kasance aiki kenan a wannan hanyar nasu akan buraka kafin su je ma sama ta daya to bayan sun tafiya wannan sama mun san dai sama ko sama ne don wanda mutane wa an kawo kallon sama kaga sama to saman ta farko mala'ika Isma'il ne saman nan mala'ika Isma'il ne wanda kuma kawai sama ta farkon nan da mala'ika Jibril shi da Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kai na masu yi shi da mala'ika jibril suke tafiya suna kaiwa kuma sama ta daya sai fastop ta jibril sai mala'ika jibril ne ma abu da ya ce kwan kwan kwan abu da ya mishi kofa sai aka ce man haza waye wannan wala jibril ila wa man ma'aka qala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila wa qad isa ilaihi cewa da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi ya hau sama suka je mala'ika jibrilu sai ya ce a'a to shin wannan waiwa ne ne shi sai mala'ikan sama mala'ikan sama ta farko ba mala'ika jibrilu ya kwankwasa ya ce wane nan sai ce mala'ika jibrilu ne sai ce a mala'ika jibrilu ne wa ke tattare da kai ya ce a halaku muhammadu sai ce oho qad isa ilaihi shi ne wanda aka aiko shi ka fatan nasi ta shi ne nan ya ce ta to ya hude tunda sun gane shi ne aka hude ana buɗe kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga yana shiga mala'ika jibril yana bayan shi yana biyo shi suna gama shiga kuma ai shi ke a gurin kawai ma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansu suke gurin mala'ika Isma'il din nan na hukun sama wannan mala'ikan sun gamu kawai tare da shi waɗanda suke tattare da shi mala'iku dubu saba'in ne kawai bayan gashi a kuma sauran mataimakan shi su dubu saba'in kamar abin ya kai ku sittin da su dubu saba'in ne kuma mala'ikun kawai to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sa wata mata daya mala'ika ko kai sai ga can wani mutum a zuwa shi kadai akan kujeran shi Allah ya ba shi kyau a sai manzon Allah tambaya ce a to shi ko wannan wane ne sai mala'ika zubile ce a a a ai haza abuka adam na manzon Allah wannan bakon ka ne annabi adam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a to ba ma ana annabi adam suka je suka gaisa sai annabi adam ya ce a marhaban da ibnin salih manajiyin salih ce madalla da ɗa na gari inda ai shine baban kowa sai ce mu to madalla da wannan ɗa na gari ji annabi adam kenan to bayan haka suka gaisa kawai ka ci gaba da tafiya suna tafiya suna tafiya suna tafiya suna tafiya suka kai sama ta biyu suna kaiwa sama ta biyu mala'ika dole ma ya nemi a buɗe aka ce wane ya ce muhammadin sallallahu alaihi ya ce jibril ne aka ce wasu tattare da kai ya ce ya ce annabi muhammadu ya ce shi ne da aka aiko shi kan fatan linnafi ya ce shi tun ne dai aka buɗe haka suka shiga suka gamu da annabi isa da annabi yahya bayan haka sama ta uku annabi yusuf sama ta hudu annabi idris sama ta biyar annabi haruna sama ta bakwai kuma sama ta shida annabi musa sama ta bakwai annabi ibrahim to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su wa'annan banda annabi Adamu nawa shine koi yake sama da manzon Allah kuma shi ma dan ba a daga dawa a cewa shine baban kowa da kowa kaga sai ce ma da da wannan da amma dukan suna cewa ne marhaban bi akun da dan uwa marhaban bi akun salih wani biyin salih duk dan uwa suke cewa dan uwa na kare da annabi na bas in mun zo gobe za mu ji cikakken bayani akan wannan isra'il inda haka haka an so sallah insha Allah gobe idan mun zo biiznillahi ana za mu dakata fatan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi na abin da muka yi kuskure kuma Allah ka ba mu ladan abin da Allah ya gyara mana dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu neman arziki Allah ka ba su biiznillah sannan kuma Allah su to masu neman feji wanda suka ce feji inda ake sa karatukan nan su dinga shiga facebook a live a shafin ga kuma makarantun zazzau duka wasu suka zane ke yi za su same shi amma shi kuma ba cika cikakkun awon ake yi ba fa ana samun ɗan rabin awa ne ko kuma ba ya kai ba cikakkun awon amma an shiga youtube ka shiga youtube ka sa zaki ms ali yamshi to insha allah za ka samu duka cikakkun kawata ta har bisa ga awa ɗin iznillahi to anan za mu dakata saboda ana zo nuna mana lokaci fatan Allah ka mana fahimta da ganewa Allah ka saka mu iya mu da alkhairi Allah ka saka mu malaman da alkhairi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masu neman aiki Allah ka ba su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka mana lafiya dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka mana shi kadai usman boci kan kwana don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah kara mishi lafiya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka dakan kakana Sheikh Ali mai yasin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah don manzon Allah Allah ka biya mana bukatun don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsotsai asaba waba'i jaza'i talauci fakaru kaidi shari makirci hau kunya da nashina mun ji ba mu gani ba shirin mutum da aljanna zahiri da watsi duk Allah tsige mu da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ولق الخاتم وغنى ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قديم داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله محمد يا ربنا